ja da mu wannan yini mai taron albarka yinin lahadi daren litinin wanda yau ya yi daidai da 24 ga watan hudun musulunci wata rabi'u thani yau hijira na da shekara 1446 daidai da 27 ga watan goma na shekarar miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka wanda ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwar buba shango a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na kitabu tauhid littafin babban malami al'allama a sheikh buda muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba a darasin da ya gabata malam ya mana karatu game da man tabarraka bi shajrin aw hajrin wa nahwihima babu neman albarkar bishiya ko dutse ko abin da ya kama da su a jegun su a tsugunna ana neman albarkar su domin ji irin abin da shari'a ta ce na haramcin haka da kuma hakan iya kai mutum zuwa ga shirka mun gama wannan babi a yau insha Allah za mu shiga babu ma ja a fi subhi da ghairila a shafin littafi na 22 wannan kuma shi ne darasinmu na tara a cikin wannan littafi insha ma da ke cewa babu ma ja a fi subhi da ghairila babi zai magana game da yanka don wani Allah a yanka don wani Allah ba Allah to muji yaya shari'a ta ce me a ainihin hukuncin hakan a shari'a me matsayin wanda ya haka ɗin yanka ibada ne ana ganewa ka yanka dabba ɗaya daga cikin wannan bahimatul an'am din wannan dabbobin ni'imar guda hudu ka yanka ɗaya daga cikinsu to kayi ibada imma ka ci imma ka yi sadaka imma ka yi talayya imma ka yi ta sura to wannan duka suna cikin yanka na ibada wanda shari'a ta ainihin a ba da doka a yi da kuma sharuɗa da ƙa'idoji kamar yadda bayanai so gabata ana ganewa to kuma duk abin da ake don Allah bai kuma halatta a yi shi don wani Allah yin abin don wani Allah iya kai mutum zuwa ga shirka da kuma kafirci ma da barin musuluncin gaba ɗaya akwai masu yankan ba don Allah ba a yanka abu don gunki a yanka don aljani a yanka don tsafi duk wani iya cikin shirkiyar iya cikin barin Allah iya cin abin da shari'a ta yi tsawa a kan wannan kuna ganewa da kyau yanka ko zakara za ka yanka in dai ba don Allah za ka yanka shi ba to ya fada cikin layin shirka irin abin da shari'a ta yi tsawa a ka irin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsawatar ya nuna hakan kada iya cikin shirka iya cikin barin Allah. To sai ma yake cewa ƙaunin lahi ta'ala, faɗin Allah ta'ala da yake faɗa, Ƙul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamaci lillahi rabbil alamin. La sharikala wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Suratul An'am aya mai namba ta 162 zuwa ta 163 Allah ta'ala ke cewa ƙul ka faɗa musu inna salati cewa sallata da nake yi sallolin nan guda biyar na farilla da sauran salloli na nafila wannan sallah da nake yi wa nusuki da kuma yanka ana ganewa ini annusu ko an ce aikin haji amma ayat ta zo a al'amari na yanka din yanka iya daukan annusku aikin haji ma iya daukan annusku ana ganewa to annusku shine yanka ana da yanka da zaka yi na dabba daga dabbobin nan guda hudu raƙumi da ta matarsa sa da ta matarsa rago da ta matarsa taure da ta matarsa da sauran kuma na ƙasa kamar kaji da tsuntsaye da sauransu duk abin da za ka yanka a cikin waɗannan dabbobi to ya zamto dan Allah za ka yanka kuma sunan Allah ka kama lokacin yankawa ne har in aka yi ba dan Allah ba to ya zama shirka ya zama barin Allah kuma har in an kama sunan wani a yanka dabba ba Allah ba to dabbar mushi ce ba za a ci ba ana fahimtar wannan duk wanda aka kira sunansa in ba Allah ba a wajen yanka dabba to haramun ci ta zama mushi saboda ka yanka iya da ka'ida to da yanka da nake yi wa mahayaya da rayuwata gaba ɗaya wa mati da kuma mutuwata duka lillahi rabbil alamin suna ga Allah ubangijin duniya gaba ɗaya da sallata da yanke yanke na da nake yi da rayuwata da mutuwata duka suna ga Allah wannan shine ka'idar musulmi ka'idar sa ta zama cikakken musulmi a gun Allah dukkan abin da zaka yi ya zamto kana jiran doka daga Allah ne ana ganewa sai Allah ya ce kai kai in kuma Allah ya hana ka ba za ka yi ba in Allah ya tsawatar ka guji abin in Allah ya bada doka ka aikata wannan shine al-istislamu lillahi ta'ala meka wa Allah wuya kenan ana fahimtar wannan to haka Allah ya ce manzon Allah ya faɗa wa duniya duk abin da za ka yi zamto Allah ne mallake shi dan Allah za ka yi ba dan wani ba kuma yanka mai na ci la sharika la ba na haɗa Allah da wani ba na yi wa Allah tarayya wa bi zalika umirtu da wannan aka umarci ni wa ana awwalul muslimin kuma ina ɗaya daga cikin farkon masu miƙa wa Allah wuya ina ɗaya daga cikin masu sallama wa Allah da bin dokokinsa shine fassarar wa ma'a shine wa ana min wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ne miƙa wa Allah wuya amma yinda wa qawluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa fasalli li rabbika wanha fasalli li rabbika kai sallah domin girma ubangijinka wan har sanan kai yanka ko kai suka kira kumi annaharu ake masa soki a soki shi din nan idan an samu daidai ko an sa wuka babba an soka ga jini ya tafita to shi ba a ce a yanka shi irin da za a yanka rago ko sani ba shine annaharu wannan gunda Allah yayi nan ne gun yanka shi wanda ko ka shafa shi haka zaka ji kamar fatar gun ba ta da ƙarfi ba ta kai sauran jikin ƙarfi ba domin Allah ta nan ya so a yanka hizinin sai zuba shi ne annaha idan ka sa wuka abun ko abu mai kaifi da bismillah to za ga jini ya ta zuba har ma kuma ƙarfin sai ƙare ya kasa shi kiyar ana fahimtar wannan shi ne annahar wancan kuma a zubuhi a zubuhi ne yanka a yanka abu ta wuya nahar kuma sokewa ɗinnan da ake wa ana fahimta to da sokewar da sallata da yankan duka don Allah nake shine ma'ana fasalli li rabbika wanha an ali radiyallahu anhu daga ali bin abi talib Allah ta'ala ya kare da shi annahu qala sina ali radiyallahu anhu yace haddathani rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi rahama ya zantar da ni bi arba'i kalimati ya zantar da ni game da kalmomi guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zantar da ni da kalmomi guda nawa guda hudu ta farko ita ce manzon Allah ya ce da ni la'anallahu man zabaha li ghairillah manzon Allah ya ce Allah ya la'anci wanda ya yanka ba dan Allah ba duk wanda ya yanka abin yankansa dan aljani ko dan tsafi ko don gunki ko don rufa ido ko don tsatsuba an gane da kyau to wannan shirka ce kana'an kuma akwai tsinuwa daga Allah akan wannan aiki kuma yanzu kalubale ne gare mu da yawa gaske akwai wanda za ka yi ajiye makabata za a yanka abin da za a yi wani ma ta baya ake yanka ta baya kuma duk bokanci ne boka ne zai ce a yi haka in aka yi hakan wai bukata za ta yi wani sai an je gidan tururuwa a ce anan za a yanka abin yanka wani sai an je magama irin inda hanyar nan ta haɗu nan nan nan na tsakiya sai a ce anan za a yanka da da dai abubuwa da yawa da su waɗancan da suke ɗora wanda suke musu biyayya to dukkan wanda ya yanka dabba don umarnin boka ko don umarnin matsafi ko don aljani ko don kaza ko don kaza ka yanka dabba don wannan to sai na aliyu ya ce da kunnan sai ji manzan Allah ya ce Allah ya tsine maka albarka wani abin da magana to kun ga ashe yanzu ku yi haƙuri a galabiya abinda zato mafi ƙarfi ya nuna wannan shugabannin namu da suke mulkar mu a yanzu kaso 80 ko 90 cikin 100 ban samu wannan kujerar bai da suke zafi wannan shine zaton da ake musu kuma alamu sun nuna a galabiyarsu suna da bokai suna da matsafa masu ba su irin wannan umar indiya kuma hakan ne tun daga shugaban karamar hukuma chairman na local government dan majalisa na house of assembly zuwa rep zuwa sanata zuwa gwamna zuwa shugaban kasa da sauran ministoci in dai sai da ka yanka wani abu ba dan Allah ba ka samu kujerarka to Allah ya ce a faɗa ma kai tsine ne ko karatun yadda zafi ai karanta wa muke ko manzo Allah ne faɗa da bakin sa wanda ya yanka dabba ba dan Allah ba manzon Allah ya ce Allah ya tsine masa albarka shine ma'anar la'anallahu man zabaha li ghairillah kaga in kuma ka ce yau ga tsinin ne iya mulkin ka ai zaka sha wahala ko ba gaskiya bane a to shi yasa yanzu muke jin wahala gashi nan shi yasa gashi nan ƙasa irin wannan ne arziki shi ta shida arzikin mai a duniya a ce ai sati guda ba wutar lantarki sati guda akwai abubuwan da yawa da wannan fawon suke aiki yanzu sun mutu ma'aikatan da suke aiki da ƙarfin wutar lantarki in ma mutuwa zan yi su mutu ba rukunansu ƙasar da nake biya ƙasashe wuta ta biyawa niger ta biyawa togo ta biyawa irani amma jihohin arewacin ƙasar nan yau kwana biyar zuwa shi da bautan lantarki a wannan ƙasar ai kaga akwai kwashin baka kai shugabannin da gaskiya tsakani ga allah ƙasar da a ƙasar ake tonon man Allah ya mana arzikin man har ake biyawa wasu ƙasashen har ta ɗau wata gudunmawa da tallafi ta kewa wasu ƙasashen to ga man fitir ya fi ƙarfin na ƙasar a yanzu duk an ajiye abin hawa ya gagari mutane a ƙasar da wannan arzikin yake lullaba a ƙasar kaga akwai yiwuwar akwai wanda daga cikin su wanda Allah ya tsine masa albarka a kuma ka bi gaskiya ba in kuma kuna hannun wanda Allah ya tsine albarka za ku sha wahala a shi ne gaskiyar magana yadda kuma Allah ya fidda mu kuma a wannan shi ne gaskiyar magana wallahi duk matsafi duk wanda sai da ya tsafi ya samu kujerar mulki to Allah ya tsine masa albarka kaga mu wanda yake mulkar shi tsinan ne ne ne iya mulkar mutane za su sha wahala duk wata albarka Allah ba zai sa a hannunsa duk wani sauki Allah ba zai sa a hannun shi ba akwai wata rana manzon Allah suna tafiya da mutane wani iya kara kuminsa irin ne saurin zagin nan ne sai raƙuminsa ya mai gajama sai ce zagi raƙumin kai raƙumin Allah tsine maka zaka can kuma sun gama zango za su zai je zai kamo rakumin ya hau sai maza lashi a ba ka tsini masa albarka ba karbi da shi ba za mu tafi da tsinanne ba idan Allah ya karbi tsinuwar sai wani bala'i ya same mu a hanya tunda ka ce Allah ya tsine in Allah ya karba wannan rakumin sai jawo mana bala'i rakumi ba maza lashi ana awo da aka tsini masa albarka ya kuma wanda yake yin sayinin akan rayuwarka gaba daya ba maki ya faɗi layi tsinannu ka ga ai wahala kuma sai abin da aka gani Allah ya kwato da mu Allah ya kwato mu Allah ta'ala ka kwato mu daga hannun matsafa Allah ka kwato mu daga hannun sinanin mutane Allah Allah ka ba mu shugabanni masu imani masu tauhid masu yadda da kai ne mai bayarwa kai ne mai hanawa Allah ka mana arziki da wannan manzon Allah ya ce duk wanda ya yanka dabba ba dan Allah ba Allah ya tsine masa albarka shine la'anallahu man zabaha li ghayrillah kalma ta biyu da sai na Aliyu ya ji manzon Allah ya faɗa ita ce la'ana Allahu man la'ana walidai duk wanda yake zage mahaifansa shi ma Allah ya tsine masa albarka ana ganewa to wani zai yi mamaki ce kuma ya za a yi mutum ya zage mahaifansa iya da hankali to ka zagi wani ya zage ka shine zage mahaifanka ka zagi baban wani shi ya zagi babanka ka zagi mamansa shi ya zagi mamanka to shikenan kowa ya zagi mahaifansa kuma yanzu wani shi ma ya zama wani abun abun abun alfahari a gumbata eh eh ya zama ruwan dare kai ɗan shegiya kai ɗan kaza kaza yi ma kai shege kai kuma kowa ya jingina zagin ga uba kowa duk mai wannan mazala ce a faɗa masa Allah ya la'anci shi Allah ya tsiri masa albarka in dai za ka jawo mahaifanka zagi da gangan a zage su kai ma ka jawo mahaifanka zagi da gangan a zage su to maza Allah ya ce Allah ya tsiri maka albarka Allah sauka na gaba na uku manzan Allah ya ce la'anallahu man awa muhdithan duk mutumin da ya taimaka wa dan bid'a mai kokarin ya haramta halal ko ya halatar da haram shi ma Allah ya tsire masa albarka sinanin suna da yawa ba Allah wallahi duk wani wanda ya tsugunna yake neman ya halatta haram ko ya haramta halal abinda nasi ya halatta zai haramta ko abinda nasi ya haramta zai halatta kuma kai gaje ka taimake shi to kai ma sinanne ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine la'anallahu man awa muhdisan duk wanda yake taimakon dan bid'a mai canja tsarin Allah ya kawo tsarin sa yace kuma tsarin sa yafi na Allah ya fi na shari'a to ya zama tsinanne na hudu la'anallahu man ghayyara manar al-ardh rawahu muslim duk wanda ya canja tsarin ƙasa Allah ya tsine masa albarka ina ƴan lan asabe a fidda fili ka je ka dinga fidda come out din nan a asali ba shi ka tsan tsaga ka fitar ka siyar to manzo Allah ya ce Allah ya tsine maka albarka ko gunda aka ce nan masallaci za a yi ko gunda aka ce nan makaranta za a yi ko gunda aka ce nan kasuwa za a yi a tsafulan din kuma ku je ku yanka ku yanka ku matse ku matse ku siyarwa da mutane ka canji tsarin da aka yi to manzo Allah ya ce sunanka tsire ne a wurin ko mutumin da an sai mai fili ya je ya ƙara ko da ɗani ɗaya ne ya ƙara da iya haƙƙinsa da aka ɗiba masa ya ƙara ko na wani talaka da ya fi ƙarfinsa ko na gwamnati ya ƙara a nasa to yi ma iya cin wanda Allah zai da albarka kuma haɗarin wannan ma shi ne manzan Allah ke ce duk wanda ya ci ƙasa ba tasa ba daidai ɗanin hannu haka ta gwamnati ce ka ƙara a filinka ta wani don kafa ƙarfinsa ne ka ƙara to manzan Allah ya ce idan kiyama ta tashi iyakin da ka ƙara ɗin nan za a yanko shi tun daga ƙasan bakwai za a yanko shi a rataya mashi kauya ya dinga yawon ita to kaga ina wanda ya samu handar ba handar ya cinye kaga wannan aikan sai abin da Allah ya shi kuma tunda ko ɗani ɗaya ne ake sai an sassaɓo ya tun daga ƙasar bakwai za a rataya mutum ya yawo da shi a filin rafiya duk wanda ne da ƙasa a rataye to ya ci filin wani abu kuma ga su inuwa daga Allah ji manzon Allah la'anallahu man ghayyara manaral ardh duk wanda ya canza tsarin yadda aka tsara ƙasa ga gida ga fili ga hanya ga masallaci ga kasuwa ga kaza ka je ka yanka ka fudda nan ka fudda nan ka sayar to manzon Allah ya ce Allah ta'ala ya tsine maka albarka in ji sai na aliyu ya ce ya ce manzan Allah ya hudu na sallallahu alaihi wasallam hadisin ya cikin hadisin imam muslim wa an tariq bin shihab daga tariq bin shihab Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da kalal jannata rajulun fi zubabi wa da kalal nara rajulun fi zubabi manzan Allah ya ce wani mutum ya shiga aljanna dalilin kuda ne zuba kuda ya mai sanadiyar tafiya aljanna wani kuma ya shiga wuta dalilin kuda kuda ne ya mai sanadiyar tafiya wuta shi ne sabai da kansu ka ce wa kaifa ya rasu wa kaifa za'ika ya haka za ta kasance wani ya shiga aljanna dalilin kuda wani ya shiga wuta dalilin kuda yaya abin zai kasance to ga bayani manzan Allah zai musu ƙala sai manzan Allah ce marra julani musulmani ala ƙauminu umu sanamu manzan Allah ce wa'ansu mutane guda biyu musulmai suka wuce ta waɗansu wajen waɗansu mutane masu bautar gunki sun tare hanya masu bautar gunki ne to sai ga wasu mutane guda biyu musulmai sun taho za su wuce ta hanya ana ganewa la tajuzu wa ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a suka ce kai matabiyan nan suka ce eh suka ce wallahi ba za ku yi ta nan ba har sai kun gabatarwa da wannan gunkin wani abu sai kun gabatar masa da wani abu na girmamawa sannan za ku ci an fahimta sai kun gabatar masa da wani abu ba za ku wuce ba sai kun gabatarwa da gunki wani abu faqalu li ahadihima aka cewa ɗaya daga cikinsu ƙarrab to ka gabatarwa da gunki wani abu an gane ko shi ne ba na ƙarrab ga gunki na gabatar masa wani abu sai ka samu hanya ka wuce ƙala sai ce laisa indi shay'un aqarrab ba ni da abin da zan gabatar wa gunki yace wala ba ni da komai ba ni da abin da zan bashi qalu qarrab walau zubaban ya suka ce ko kuda ka kamo ka gabatar da gunki ka gabatar masa sai ka dabi an gane ko fa qarraba zubaban sai je kamo kuda sai ci gunki ga kuda na kawo maka sai manzon Allah yake cewa fa kallu sabilahu wa dakala nar iya gabatarwa da gunki kuda ya suka bashi hanya ya tafi da ya mutu kuma Allah ya ba shi kuda ya gabatarwa da gunki a matsayin masu bautar zanci kuma yi kuma yi mutu kuma yi talida kuma yi jogar na biyun kuma wakalu da aka aka faɗa wa na biyun aka ce karram kai ma zo ka gabatarwa da gunki ka wani abu ga gunki nan gabatar masa wani abu faƙala sai ce ma kuntu li aqraba li ahli shay'an dun Allah sai ce ban kasance zan gabatar da wani abu ba da niyyar ibada in ba Allah ba ana ganewa ban kasance zan gabatarwa da wani Allah wani tsari na bauta komai kankantarsa ba abin da ya fara kenan yace wala ko kudan da niyyar bauta ba zan gabatarwa da gunki ba zan yi ba ba wanda zan yi wa irin wannan aiki idan ba Allah ba fatarabu uluqa iya fata haka wasu kai kille masauya su kai shi fa da kalar janna sai tafiya yanzu ya kun bayyana karatun ku ga wanda ya tafi wuta dalilin guda ga da wanda ya tafi aljanna dalilin guda shi wannan ya gabatar da guda ga kuyi dan girmamawa da bauta sai ta wuta wannan ya ki gabatarwa da gunki guda ko da da guda ne ce ba zai ba Allah ne kadai ake musu irin wannan ibada da ba zan yi wa gunki ba sai suka dinga dukan suka sare masa wuya ya mutu iya mutuwa sai Allah ya ce zai tafi aljanna ana fahimta yasa da ka zamto kana bautar wani Allah ba Allah ba kwara ka mutu wallahi tallahi kwara ka mutu ita dai mutuwan nan da kuke ji da gani ko ka ki ko ka so zaka mutu haka ne ko yawa mutuwan nan tana nan ba zai ce insha Allah haka ne za ka mutu zan mutu mutuwa ta zama dole tun da Allah ya halice ka yi makala maran za ka mutu kaga maka ya sace kuli innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqi mutuwa da kuke ta guje mata din nan to Allah ya kuna tare kuna haɗe kuna tare wata magana da na gani cewa an ce mala'ikan mutuwa kullun sai ya shafa kan kowa sau 70 yace Allah ya wani ya nuna ya da ce a baya sai 2025 wannan rubuci wani a ce ya cutar da 27 shekara zafi an ba shi shakara ko ba zai kai zama ba zai mutu haka ne mana kullum sai ya yi safa da barwa ya sha bakan kowa mala'ika zai ce allah ya yi wannan ba sai ce a ɗan ɗaga musu ba ya zuwa wani kuma ya zo dabi da dabi shi ke na to shi ke nan ya nuna ɗauki shi kullum mala'ika mutuwa sai ya kama ziyara wallahi ka gama gari wata maguda kullum sai ya sha bakanka bayan da za ka yi ana ganewa kawai gabi Allah ka sallama wa Allah kawai ka gujewa ka ba'iru zunu ka gujewa cin haram ka dinga istighfari in Allah ya karɓar ka aka ana sa ran Allah zai maka fara amma cin haram da shirka da kaza da kaza to su ne suke kai mutum zuwa ga fushin Allah ana ganewa a malik ke cewa sai yaki gabatarwa da guda komai sai a haka shi sai tafi aljanna rawahu ahmad fihi masail a cikin wannan akwai masail al-ula tafsir qul inna salati wa nusuki mun ji fasara waccan ayata cikin suratu al-an'am ko mun ji cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin mun ji wannan fasara sana asaniya tafsiru fasalli li rabbika wannan mun ji fasara ayatan cikin suratul kausar ko fasalli li rabbika wannan sannan asaniya asalisa kai albada'atu bi la'anati man zabaha li ghayrillah a wancan tsinanin guda hudu sai aka fara tsiniya wanda yanka abin yanka ba dan Allah ba shine farko a wannan guda hudu da shi da wanda yake zagin iyayensa da wanda ya canja tsarin ƙasa ana gane ko da kuma wanne ne dayan da wanda ya taimake dan bid'a waɗannan sune hudun da manzon Allah ya bada labarin Allah ya kwashe musu albarka to sai aka fara ga wanda ya yanka ba dan Allah ba arrabi'a na hudu la'ana man la'ana walidayhi mun ji labarin manzon Allah ya ce Allah ya la'anci wanda yake zagin iyayensa wa minu an tal'ana walidi ar-rajul fa yal'an walidayka shine ka zagi baban wani ya zagi babanka ka zagi umman wani ya zagi ummanka to shikenan kowa ya zagi mahaifansa kowa ya zama la'anan da yake al-kamisa na biyar la'ana man awa muhrisan mun ji labarin manzon Allah ya ce Allah ya la'anci wanda ya taimaki dan bid'a mai kokarin halatta haramta halal ko halatar da haram wa huwa rajulu maliki shine mutumin da yuhaddisu shay'an yake bada labarin wani abu a yajibu fi haqqullah abinda yake bada labari akan sa haƙƙi ne na Allah fa yartaji'a ila man yujiruhu min zalika sai karkatar da haƙin Allah ya kuma kawo kamar bauta ce Allah ake bauta sai ce ai za a bautawa ne ma ko abu kaza Allah ne ke da haƙin a masa sai karkatar da abin akiwa waninsa ana fahimtar wannan to irin waɗannan su ne wanda manzo Allah ya bada labarin Allah ya tsire musu albarka as-sadisa da shida la'ana man ghayyara manar al-ard mun ji labarin duk wanda ya canja tsarin ƙasa ya yanka nan ya yanka nan ya fidda fili gun ba fili bane a ainihi to iya cikin wanda shi ma Allah ya tsire masa albarka wahiya marasimul lati tu'rafu baina haqqika wa haqqi jarika shine wani demarcation da aka yi tsakanin filinka da filin dan uwanka ko tsakanin filinka da na gwamnati ka tsallaka nakan kaje ka cire wani to mutun ya cin wanda manzon Allah ya ce Allah ya tsire masa albarka fata gayyara habi takdimi au ta'khir ka canja tsayar ko ka gabatar ko ka jirkintar duk yanda ka canja din to akwai tsinewar Allah subhanahu wataala kan mutum as-sabi'a na bakwai al-farqu bayna la'anil muayyan wa la'anu ahadul ma'asi ala sabilil umum akwai bambanci tsakanin la'anul muayyan tsinuwa ta ayyanawa a ayyanawa na ce an tsine masa albarka ita ce la'anul muayyan akwai kuma la'anul ahadul ma'asi wa masu aikin sako akwai la'anta ta jami'i Allah ya jami'i su ya la'ace su kamar wadda ce kai malla amman zaba da gairi la kaga mutum dai bane tsinuwa ce ta jami malla ana walidai kaga tsinuwa ce ta jami man awa muhdisan man ghayyara manar al-ardh duk wannan umumi ne al-la'anul umum kenan al-la'anu ahallu masai ala sabil al-umum amma bi wannan akwai kuma irin la'anta kamar yadda fir Allah ya yi la'anci fir'auna wannan la'anul muayyan ana ganewa la'anul mu'ayyan shine a kama sunan wani mutum sananne kuma ba sananne ba a ayyana shi al'aji shine la'anul mu'ayyan akwai kuma la'anul umum kamar a faɗo wani laifi a ce duk wanda ya aikata wannan laifin ya karɓi hin tsinuwa to kaga umumi ne duk wanda ya tun daga wancan lokacin har zuwa tashin alƙiyama ya faɗa wannan laifin an fahimci bambancin sai maliki cewa as-samina na takwas هذه قصة عظيمة وهي قصة زباب قوانا قصة مجرمة قصة قدا قدا يأي دليل تفير وناء الجنة قدا كم يأي دليل تفير ونوتا دم من جهة حديث يبا منبال التاسي أنا تقص كونه دكال النار بسبب ذلك زباب وانت ياشي قوت دليل ونم قدا دي الذي لم يقصده wanda shi a niyyarsa bai zo don ya bauta wannan gunkin ba bal fa'alahu muqlasan min sharihim yayi ne domin ya kubuta daga sharrinsu amma Allah ya fusata yayi abin da haƙƙi ne Allah ya biya wani sai Allah ta'ala ya yi fishi da hiji ba shauta al'ashira na goma ma'arifatu qadri shirki fi qulubil mu'minin yanda mai imani ya kamata a ga ya gane shari shirka da matsayinta da hadarinta kaga shi ɗayan da ya gane ko kuda ya gabatarwa wani Allah ba Allah bai haɗa Allah da wani to sai ya gabatarwa da kuki ko kudan nema sai ya zamto sanadiyar ajalinsa kuma sai Allah ya bashi aljanna ana ganewa kaifa sabara zalika alal qatl ka duba yanda ya hakura aka dinga dukan sa har ya mutu akan ya bauta wani Allah ko mun kankantar bautar kuna fahimtar wannan kun ga yanzu duk wanda zai je gaban kabari ya ce shehu ka taimake mu fitir yayi tsada ya hana zumunci wallahi tallahi bakin mushriki ne tunda ba wanda za a kai wa wannan hukuncin sai Allah Allah rayuwa ta yi zafi Allah ka zaka ka mana sauki amma ba wani wanda yake cikin kabari a kuma bai isa ba ba aikin sa bane wannan aikin Allah ne ko ba da haihuwa ko ba da arziki ko ba da mulki wannan aikin Allah ne ko ɗauke musifa da bala'i ko ɗauke annoba duk aikin Allah ne ko ɗauke tsadar abubuwa ko ɗauke jinyoyi duka aikin Allah ne ba ɗan adam da ya tsewa in ka ce ɗan adam zai yi to ka haɗa shi da Allah kai wa Allah ta rai an bai fitar nan kaga mumin ya kamata ya san wannan yadda Allah yake fishi da kafirci to haka yake fishi a mai tarayya da wani abin halittarsa ana ganewa wannan abu Allah ne yake haƙƙin Allah ne akan bawa to idan bawa ya gayyato wani ya shigo cikin haƙƙin Allah da wani to shikenan ya zama mushriki kana da Allah ya bi da shi Allah ya samu da shi malike cewa a yadda wancan bawan Allah ya san haɗarin shirka ya yi haƙuri bai gabatarwa da wani wani abu ba har ya haƙura aka kashe shi akan wannan har kuma ya sami aljanna da ƙarshe wa yuwafiquhum ala talabatihim wa lam kai yuwafiquhum ala talabatihim bai yi tarayya da su ba wajen abin da suka nema yayi na gabatarwa da gunki ko kuda nema ma a kaunihim lam yatlubu ila al-amal adh-dhahir tare da cewa su basu nemi wani abu face aiki na zahiri ba ce zuciyarsu ta kudure gunki Allah bane a sun ce kai ya kamo wani abu yawa gunkin su kyauta yace ba zai yi ba domin ya san matsalar ya san hadarin girman wannan din alhadiya ashara matsala da goma sha ɗaya annan lazi da kalan nara muslim wannan ba zai shiga wutar nan musulmi ne ba musulmi ne li'anna lauka da kafiran da a ce kafiri ne lam yaqul da kalan nara rajulun fi zubabi ba za a ce ya shiga wuta dan kuda ba kaga shigar sa wuta dan kuda ya nuna musulmi ne an fahimci wannan ya nuna musulmi ne ya zo dayin minin na rayuwarsa kuma shi kiran shi dan yarin jaye shi mutum musulmi dama an ce wa minan man yuladu muminan wa yahya muminan wa yamutu kafir wal yazbil wanda za a haife shi da imani ya rayu da imani sai mutuwa ta zo sai mutu kafir shikenan kuma ya baje gaba daya ta mutu Allah ya tsare a asaniya ashara matsala na goma sha ɗaya fihi shahid li hadisu sahih haka akwai goyon bayan wani ingantaccen hadisi da manzon Allah yake cewa aljannatu kun ga aljanna aqrabu ila ahadikum tafi kusa da ɗayanku min shiraki na alihi akan madaukar takalminsa ka sanya takalmi wani abin riƙe ma kafa an kasa takalmin ai kaga a dan fureta cikin kafar ko to aljanna ta fi kusa da kai akan wannan aljanna ta fi kusa da kai akan ka sanya takalmi takalmin ya makalo da kafarka sai maza ya ce wannan ruwan ita ma wuta ɗan mistake za ka yi kaɗan in ka yi wasa sai mutum ya tafi da ɗan wani aiki mutum zai ya rena shi ma in yi cikin yadda Allah sai ba shi aljanna ai min shaji ko ba a nan ba wata mace karuwa ce a cikin karuwan bani isra'ila karuwa ce bata ma tuba da karuwancin ba kawai tana tafiya a jeji sai kishirwa ta kama ta rasa ruwan da za ta sha sai ta ga wata rijiya haka a gefe ta je rijiya za ta sha ruwa ta ga babu abin yi ba ruwa babu ba sai ta yi dabara da gyalanta da waye ta daddaura da ta sata kalmata take jawo ruwa take sha bayan ta sha ruwan tana waiga ya gefe sai ta ga wani kare shi ma ya yi ta jin kishirwa har ma ya faɗi ma iya ta fi da harshen sa iya neman ruwa ya ci kaka wannan karin ba maki irin abin da nake ji ba yake ji sai ta koma ya ta ebo wannan ruwa da ta ebo ta ta bewa karan ya sha wannan abin da ta sai Allah ya yi mata gafara sai manzan Allah ke ba da labarin Allah ya gafarta mata ya yabe mata ya bata aljanna kare ta biya ruwa ya kuma a lokacin fasika ce mujriba ce karuwanci ta amma Allah ya kauda wannan abu ya yabe mata ta ba yasa dan adam ma ya ce tsakanin Allah da bawansa sai Allah ne ba mai shiga tsakanin Allah da bawansa ba mai shiga amma inda in ka ga mutum iya ba daidai ba ɗayan biyu ne ko ka masa nasiya ko ka masa addu'a amma ka yanke mai hukunci ba na kama ne baka isa ba baka san ƙarshen rayuwarsa ya zai kasance ana fahimtar wannan akwai wani shi ma suna zaune lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin masu saurin baki nan wani ya ya sha giya amma bulala ya sha giya amma bulala ka kai dai wannan Allah ba zai yi ba ka sha giya na amma bulala yau ma ka sha kaza sai Allah take turu malaika jibril faɗa mun ba cewa wane ne yake cewa ba zan yabe ba wani sai ce shi wannan da ya ce ba zan yafe wa bawana ba to ka ce masa bawan na da ya shage na yafe masa shi kuma na rushe aikinsa gaba da hadisi ne ga ce maza da amma jana ka kiyaye hukunta bawa ka kiyaye hukunta bawa ka kyale bawa da Allah in laifi yake a zahiri ka mai da siya ko ka sa mai da siya in ba ka da dama yi masa addu'a shi kenan kalas wannan shi ne tsakanin ka da ɗan uwanka musulmi har in ka ga iya aikata ba daidai ba amma yanke mai hukunci ba naka ba daidai Allah ya samu dace sai malik cewa a matsala da goma sha zana wani na sha uku ba ji ba matsala da goma sha biyu الحديث صحيح يوا نشاء كلام زي تو العاشرة الهادية عشرة الثانية عشرة يوا نشاء كلام تيش الثالثة عشرة مسألة نقوم شاوكو ma'arifatu annal amala alqalba ko annal amala amala alqalbi musan cewa aikin da zuciya take yi huwal maqsudu al'azam shine manufa mafi girma kudiri kenan ka kudiri Allah a zuciyarka shine manufa mafi girma a rayuwar mutum hatta inda abadatul awsan har ma a gumma saboda ruguba ka san san kudiri da aqida shine addini ai duk addini babu aqida kansa ba addini bane shirme ne shi yasa musulunci kullun shi karfa aqida zuciyarka ta yadda da Allah ta yadda da hukuncinsa abin jannan babu la yusbahu lillahi fi makanin yusbahu fihi da ghairillah babu zai yi magana game da ba a yanka dan Allah a gunda ake yanka dan wani Allah an gane magana a ce nan gune da mushrike suke yanke yankensu to kai kuma haramun ne ka zo da dabbar ka a matsayinka na musulmi ka yanka abu an gane magana wanda kafirai suke yanke yanken dabbobinsu to kai ko musulmi haramun ne ka ja dabbar ka je gun ka yanka haramun ne shi ne abin da babin zai magana a kansa la yusbahu lillah ba a yanka dan Allah bi makani yusbahu fihi da ghairillah abin da ake yanka dan wani Allah ba ba ka ji kai ba wa kaunullahi ta'ala faɗin Allah ta'ala da yake cewa la taqum fihi abada lamastudun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin suratul tauba aya mai namba ta 108 Allah yace la taqum fihi abada kada ka tsaya a wannan masallaci har abada kuma wannan ya sauka ne lokacin da maza Allah ya dawo gari Madina an gina masallacinsa to sai munafukai suka je suka wani masallaci gefen masallacinsa don ya zama kishiya da masallacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam an ana gane ku kishiya ake wa masallaci dan a dinga a ginsu din musulunci a gurin to sai Allah ya fadakar da musulmai cewa shi wannan masallaci da aka gina a zahiri masallaci ne amma niyyar gina shi ba dan Allah bane sai Allah ki ta la ta kun fihi abada karkaje ka tsaye a masallacin ka ce za ka yi sallah har abada ba ka yi basu la masjidun usisa ala taqwa masallacin da aka foundation din sa akan tsoron Allah min awwal yawmi tun farkon tun day one aka assasa masallaci dan Allah dan taqwa to a haƙu an taquma fihi shine bujajen da ka je ka tsaye ka yi sallah a cikin sa an fahimta masallacin da aka gina shi dan Allah aka asasa shi dan Allah dan daga musulunci to hiye cancanta ka je ka tsayu kai ibada cikin sa fihi rijalu a shi wannan masallaci da aka fashi dan Allah dan takawa akwai wa'ansu mazaje yuhibbuna an yatadaharu suna son su tsarkaka daga zunubi manufan su tsarkaka daga abin da Allah ta'ala ya hana wallahu yuhibbul mutahhirin Allah ta'ala iya san masu tsarkaka daga zunubai surtu tauba aya mai namba ta 108 an sabit bin dahak daga sahabi sabit bin da radiyallahu anhu qala yake cewa nazara rajulun wani mutum yayi bakanci an yanhara iblan bi bawana zai yanka rakumi sa wani guda ake ce masa bawana ana ganewa a nazur shine bakanci kamar kace in Allah ya banka zan ibada yi annazur to shi ya ce idan ya samu abu kaza zai yanka raƙumi kuma yanka raƙuma sai ayyana gunda zai yanka raƙumi ana ganewa sai ya zo ake tambayar manzon Allah game da wannan manzon Allah ga wani yayi bakance zai yanka raƙumi a bawana a fatan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala da aka zo jan manzon Allah sai manzon Allah ya ce hal kana fiha wasun min awsan al-jahiliyya yubal a wannan gudu ya ce zai yanka dabbarsa ta bakance gun an taɓa bauta gumaka a gun akwai wani alamar bautar gunki lokacin jahiliya gun ƙalu da hula a suka ce a manzan Allah ba taɓa bauta gumaka a gun ƙala sai manzan Allah ya ce ba halaka na fi ya idu min ayadihim a gun suna taruwa taruwa sati sati ko wata wata ko shekara shekara suna haɗuwa su yi wani abun su na jahiliya da shirka a gun ƙalu la suka ce a ba sa yi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yake ce masa aufi bi nazri ka je ka cika alƙawarin ka kuna gane ba ka je ka cika bakanci tunda gun ba taɓa cewa an bauta gunki kuma gun ba su mai da shi gun ido su na jahiliya ba a wani abu da ake na jahiliya da shirka ba abin da ake saboda ka je can ka cika alƙawarin ka ba matsala fa innahu la wafa li nazarin fi ma'asiyati Allah ba a cika alƙawari idan an yi wajen saban Allah duk alƙawarin da cika yi saban Allah ne ba za ka cika shi ana fahimta sannan wala fi ma yamliku bi adam haka na abinda dan adam bai mallaka ba zai ba gaci aka sa kace har in Allah ya banka za zan bada kyautar kaza ko baka da abin to ba za ka yi wannan ba kai iyaka da abin da ka mallaka kun bai jana rawahu abu dawud wa isnaduhu ala shartihi fihi masail al-ula tafsir kauluhu la taqum fihi abada mun ji maganar la taqum fihi abada kara sai a cikin wannan masallaci da aka yi dan kishiya ga masallacin manzo Allah har abada as-saniya an al-ma'asiya kad tu'thar fil ardi wa kadhalika ta'a saban Allah iya tasiri a bayan kasa haka nan da'a ga Allah tana tasiri a bayan kasa an bai janna duk gunda aka fi saban Allah to za a mu akwai karancin albarka cikin duk kuma gun da aka fi wa Allah da'a to za a mu akwai alamu na albarka Allah gama hadisi yake cewa duk faɗin ƙasa a duniya ba gun da Allah ya so kamar masallaci a habbul buqa ila Allah masajidu ba wani fili a duniya da Allah ya fi kauna sa kamar masallaci ko ina masallaci yake sannan ko manzon Allah ce ba gunda Allah ya fi fishi da shi a duniya kamar kasuwanni malam masu sharhi suka ce masallaci ambaton Allah yake karatun Qur'ani yake bayanin halal da haram yake hanyar aljanna ake nuna wa mutane kagun alkhairi ne ne yasa kuma Allah yake fishi da kasuwa sai ce anan kuma ana rantsar tsankariya ana cin riba an gane ko ana hauhawar da farashi ba gaira babu dalili to duk wani kuma aiki ne da Allah ke fishi da su yasa Allah ke kyamar mu ashe mutumin da ya fi wa Allah da Allah ya fi kaunarsa mutumin kuma da ya yi fice wajen saban Allah kuma Allah iya fishi da shi haka gari yake haka ƙasa take haka mu yake duk gunda alamar da'a ga Allah ta bayyana to gun iya cikin gunda Allah yake kauna duk gunda kuma saban Allah ne ya bayyana a gun to iya cikin gunda Allah ya fishi da wannan shine ma da yake cewa da'ar Allah tana tasiri a bayan ƙasa kamar yadda sako shi ma ke da tasiri a bayan ƙasa an bayyana wannan as-salisa na uku raddu mas'ala mushkila ila mas'ala ila mas'ala al-bayyina li yasul al-ishkal mas'ala mai mushkila wacce take da rikici ana maida ta koma mas'ala ta bayani domin a gusar da saɓani ko shakku a zukatan mutane ana gane wannan duk inda matsala ta zo da rikici to kai mai da'awa kai malami kai ƙoƙarin bayyanar da wannan iskal ɗin domin ka fidda mutane daga cikin rikici kar ka zo ka karanta wa mutane nasi baka musu bayani ba ko ka dunkula musu abubuwa ka tafi ka musu ana son warwara domin kowa ya tafi da salamatu sabbi amma bijana wani aiki ne babba daga cikin ayyukan masu dawa su dinga kokarin bayyana wa mutane har in abubuwa su warke cikin addini arabi'a istifsal al-mufti idza hataja ila zali wanda aka yi wa tambaya shi ma iya da dama ya nemi ƙarin bayani kafin yi hukunci ina za mu fahimci wannan da aka zo ka ce manzo Allah ga wancan mutumin yayi alƙawarin zai yanka raƙumin sa a bawana manzo Allah bai san bawana din ba shi da tarihin da sai ya ce an tafi butar gunkiya gun haka shi ma tambaya ƙarin bayani aka ce a'a gun ana idin jahiliya ko suka ce a'a to sai ba da fada ce kaje ka yanka abun ba kaga ce ko da malami kai wa tambaya har in bai fahimci tambayar ba to wajibi ne ne mu ƙara bayani a kanka kafin ya samu damar ba da amsa ana ganewa musamman masu tambayar sai an kullo tambayar dama an dabai biyo ta ko jira ake ka ɗora hannunka a abokin gina dama a kulle-kulle wallahi malam wani abokin aiki na ne kuma dai ba musulmi ba ne kuma zai je a wuri a coci wallahi kuma muna mutunci da shi wallahi har gida na iya zuwa ka gane ko wala har gida na iya zuwa iya yi wa yayana ma alheri ka gani kuma ga ya gayyace ni dala me yake zo ka ce maka a magana ke duk ya tattaro wannan ya mun kaza yayi kaza kaza ne nawa kaza ne nawa kawai abin da yake bukatar kenan amma yanzu ce malam meye hukunci a shari'a na musulmi ya je coci dan auren arna me hukunci wannan amma yamta kaga sai baka amsa daidai gurgurun abin da mai yamta to amma wata tambaye sai an lallado ta an malkwaso ta an kanainiyo ta ko jira ake malam ya ce kaza sai a taba ce malam ya ce halal Wani kuma haramun ne cin amana da ilimi ce wannan ba daidai ba ne in za ka yi tambaya ka fito frankly ka fita tambayar kawai in halal ne halal ne in haram ne haram ki malami duk iliminsa bai isa ya haramta da halal ba duk iliminsa bai isa kuma ya halattar da haram ko ya haramta halal bai isa ba ba aikin sa bane wannan aikin Allah subhanahu wataala amma yin jannan sai malai ke cewa shi wanda aka tambaya iya da iko neman ƙarin bayani sannan kuma ya bada amsa al-khamisa na biyar anna takasisul buqa bin nadhr la ba'as bihi idan kace zan yanka dabba ta amma sai na je ku kaza a gidana ko bangare kaza to nan ba matsala bane in ka zaɓi gunda zaka je ka cika alƙawarin da kai ba matsala bane la basu bihi ba da amma idza kalamin almawani idan gun ya kubuta daga hari ba za ka je gunda aka hana ba ka ce za ka yi a'a amma idan gu ne babu hani a kansa to za ka je ka yi duk abin da za ka yi ba da abin ba amma in ji wannan asadisa da shida almanu minhu idza kana fihi wasfun min awsan aljahiliya duk gunda aka taba bautawa gumaka a gun koda an daina yanzu to bi halatta kaje gun ka yanka dabbar ka matsayin ka musulmi in dai gun iya da tarihi ya taba zama kwatar arna anan suke yanka dabbobin su to kai musulmi ba za ka je gun ka yanka ba an fahimta walau ba'da zawalihi koda an daina abin ya shude in dai gun iya da wannan asalin to ba za ka je kai ba asabiya na bakwai almanu minhu akwai hali daga haka din idza kana fi idun min ayadihim idan gunda an taba idin jahiliya a gun guni da suke tarwa mako mako ko wata wata ko shekara shekara walau ba da zawalihi ko da ba a yi gun abin ya wuce ba a yi to ba za ka je ka yi aikin kana musulunci abu amma imjana asamina na takwas la yajuzu alwafa bima nazara fi tilkal abqa li'annahu nazarul ma'asiya ba a cika alƙawari da aka yi a ɗaya daga guraben nan guda biyu gun idin jahiliya ko gun da suke yanka ko gun bautar gumaka domin in kai wannan ka je ka taimaka sabon Allah ba a cika alƙawari na bakance gun da zake sabon Allah at-tasi'a na tara al-hasru jan kunne min mushabahatil mushrikin fi ayadihim wajen kamancece ne da mushrikai a wajen idinsu da suke kuna ji me aka ce alhasru jan kunne mimmi mushabahatul mushriki kamancece ne da mushrikai kime fi ayati abin da suke wuki ne ko manka ne ko yin to yanzu masu birthday ba ina suka samu wannan masu birthday ka kamace da mushi kai ba aikin musulmi ba ko ɗaya yaran kaɗin nan a gida yan shekara bakwai shiyar biyar wallahi ka hana su don uwarsu ta ce ta ɗanyi wani digirin ta cikin cokali ta zo da ce ɗayan za su yi ba da wallahi karka yadda Allah ba zai barka ba wallahi tallahi ba zai barka ba ba da yahudanci ne mushirkanci ba shari'ar musulunci ba ne musulunci ba da san da shi ba raya al'adar jahiliya ne raya ta ne dacin iyayen mu da kakanin sun san wani ba dai ba he da yan boko suka yi yawa ku yi hakuri he da boko ta yi yawa sannan wani abu yanzu amma dacin kakanni ba wai san wani wani wani ba dai ba yake ba san wannan ba amma yanzu yawa an samu cakuɗe ne da yahudanci da wai wayewar kai ko boko ko abin da wannan ba daidai ba ne kanka ya ni ba na yi ni ba na yi ba amma a ayyuka suna ya gida a zo wai happy birthday to you ana wani yanka wa kikarawa zuwa duk yahudawa da suke yi kuma nan an ce alhazar min mushaba'atil mushriki kai musulmi ana jan kunan kar kai kamancece da mushriki ku duba yadda manzon Allah ya ce wancan gunda zai yanka wannan dabbar a tarihance an taba wani idi da jahiliya tambaya yake ba fa yanzu yake tambaya ba a da yake tambaya a'a gun asali a tarihi an taba bautawa kuma ka abu aka ce mai manzon Allah a tarihi bai taba nuna haka sai ce to ka je kai amma da an ce eh mun taba gani a tarihi an taba bauta gunki a gurin maza ce ba karka yi ba za ka sauye ku ko a an taba idin jahiliya a gurin zai sauye ku karka yi a wani domin irin kishin da manzon Allah ke na Allah subhanahu wataala manzon Allah ya kowa kishin Allah kar mai kishi amma yanzu ka zo kana goyon bayan Yahuda kana kwaikwayon su wannan ba daidai bane ya kamata ka tuba ka daina an bayyana kai hakuri in ka ji abin yayi zafi amma dole ne karatu ne ya zo dole makaranta ana ganewa al'ashira na goma la nadhru fi ma'asiyati fil ma'asiya fi ma'asiya la nadhru fi ma'asiya baba ka ce wajen sabon Allah ka ce in Allah ya ban kaza sai ya sha giya misali la qadara Allah to ko da Allah ya baka wadatu ai in Allah ya sa appointment din na samu to sai an kwana ana faci sai na kama hall an kwana ana tare kashewa to karkai wannan ko da Allah ya ba ka kai dan mai fitana duk abin da za ka yi na saban Allah wai don ka ji murnar wani abu da Allah ya baka to kar ka yi wannan amma ka ce in Allah ya ban matsayi kaza zan kira ayi walima ya halatta zan yi abinci na rabawa talakawa ya halatta zan kirawa malamai ayi wa'azi ayi addu'o'i ya halatta zan yi kaza na alkhairi ya halatta amma ka ce in Allah ya ban abu kaza zan yi abu kaza kuma aka abu kaza sabon Allah ne to ba za ka yi wannan ba ba za ka yi ba in kai kuma ka ƙara wa kanka nauyi da kaya ku ki la nadhu fi ma'asiya ba a bakanci a cika hi in abin ya kasance sabon Allah ne alhadiya ashara matsala da goma sha ɗaya la nadhu libni adam fi ma la yamlik dan adam ba zai yi bakanci cikin abin da ba shi da shi ba ana ganewa a ce baka da shi ka ce in Allah ya ban abu kaza zan ba da kyautar mota kuma koma shi baka da shi to ba ka yi wani in Allah ya ban abu kaza zan ba da miliyan ina ya sadaka da naira miliyan guda kuma ko dubu goma ka bada ba ka da ita to ba za ka yi wani bakaci ka yi iya da abin da ka mallaka sannan kuma kar ka yi akan safar Allah an san ma bakacin eh me bakaci kamar misali dan boko da iya zana jarabawa ya ce in Allah ya sa semester nan na gama ba wata kare uba to ni kam sai na yi abu kaza kuma Allah ya taimake ya cinye jarabawar kaf to abin da ya faɗa inda ya halal ne ya yi zan yi azumi zan karanta alkur'ani zan yi kaza to sai ya yi an bayyanta iya neman wani appointment ne in Allah ya ban matsayin nan in har Allah ya bani to zan yi abu kaza to abin nan da kace za ka yi idan halal ne wajibi ne sai ka yi in haram ne ba za ka yi amma yanzu da ce ko wani ne annazuru ko kuma in Allah ya ban haihuwa ina neman haihuwa in Allah ya ban haihuwa to nayi alƙawari zan yi abu kaza to abin nan da kace za ka yi za a duba shi a shari'anci in ya halatta a shari'a sai ka yi shi in kuma bai halatta ba za ka yi shi an fahimci wannan wannan shine annazuru kuma da yadda ake yin sa da kuma yadda ake aiwatar da shi Allah ta'ala ya samu dace ina ganin mun samu wanda za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya mabala da su abinda ne kuskure kuma Allah ta raya ya mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kwamfuzi mata muna roƙon Allah ta'ala ya samu yi rayuwa lafiya da kuma lafiya Allah ta'ala muna roƙon kamar sa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ta'ala ka rade mu da lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka abubuwan da suka karfi mu a wannan rayuwa la kamar maganin su Allah muna roƙonka duk abin da ya fi karfin bayin talakawa a wannan ƙasa a wannan rayuwa ya Allah ka bar maganin sa Allah ka kimsawa shugabannin mu tausayi da tsoronka Allah ka ba su ikon sauƙe nauyin da ka aza musu namu ya rabbal alamin Allah ka ba mu tsaro da kariya a gidajenmu da kasuwanninmu da masallatayyarmu Allah ka ba mu tsaro da kariya a dukkan gina mu kasance na wa alaikum